أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حتى قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci yau muna ɗaya yau muna alhamis ɗaya ga watan rabi'u sani rabi'ul awwal watan da aka haifi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya mana ban kwana ya dace muna ɗaya ga watan rabi'u sani hijiran shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a cikin karatu mai daɗaɗare zama na ashirin da tara yau kenan zama na ashirin da tara kuma muna cikin wasiƙa na ashirin da tara ɗin kuma daga cikin wasiƙoƙi na maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu idan ba manta ba karatun da muka wuce shi Ibrahim yayi magana akan jarabawa da Allah yake wa bayi ba wai walakanta ba ba wai walakancin bawa ne sa Allah yake masa jarabawa ba har shi yace wa abin da aka yi na jarabawa wanda suka wuce zamanin annabawa da zamanin sahabbai yace abin da aka yi da zamanin kafin shehu da kaɗan ma yace bai kai ɗaya bisa goma abin da aka yi jarabawa na zamanin shau ba radiyallahu ta'ala ma'ana abin da aka musu na magabata na zamanin shau bai kai ɗaya bisa goma su ba to mu abin da kuma namu na wannan zamanin namu duk abin da namu gani na jarabawa in ma na talauci in ma na gaba daga gurin makiya in ma sharrori kala kala in ma cututtuka daga Allah bai kai ɗaya bisa ɗarin jarabawan da su irin maulan mu shugura da Allah ta'ala anhu suka gani ba sabila da haka shehu a wannan kasira karashin wasiƙa da yau da mu karanta a ranar da ya kawo mana cewa irin yadda aka yi annoba a sham da madina da makka da ina zamanin khalifofi da yawa har ya kawo a rana ɗaya an yi wata annoba sanda mutum dubu uku suka mutu akwai wanda kuma mutum dubu ɗaya suka mutu wanda a ciki har akwai Anas bin Malik mashhurin sahabin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a rana ɗaya sanda ƴaƴansa tamanin suka mutu amma ya hakura ya mai da abin zuwa ga Allah zaka yau kuma abin da mu karanta zuwa ƙarshe insha Allah shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kawo mana irin yanda wato ga addu'o'i da mutum ya kamata ya dinga yi a rayuwa domin jarabawan ya zamo a sauki. Yusuf Ibrahim sai fara mana da cewa Allah ya ce shi ne mai azurtawa kamar yadda ranar makaranta kuma inna Allah huwa razzaqu shi ne mai yawan azurtawa zulquwati shi ne kuma ma'abucin ƙarfi almatini wanda kuma yake mai ƙarfi duk ma'anar su da yace wa Allah ya jifu shay'an minhu illa minhu ila khalqihi kuma Allah ya mana gaya mana ta ne kada mu raɓa wani abu kada mu raɓa wani abu na Allah zuwa ga halittarsa ba wani ne wani abu a halitta duka sai Allah shi ya ce mana shi ne mai azurtawa sannan ya sake cewa Allah ya jifu zalika ila asbabi kada kuma mu raɓa wasu abubuwa zuwa sababin bawa mutu ai sabila da wani muka samu kaza ai sabila da wani a'a akwai cin albarkaci gaskiya ne sabila da albarkan wani kamar yadda mu muke cin albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma hakikanin hukuncin ai daga Allah ne an gane wa Allah ya duhu ila aksabi min kada kuma mu danganta mu danganta shi wannan abu ya zuwa tsururi tsururun wasu bayi mu ce ai dan wani aka mana kaza eh ana yin hakan Allah yana yi amma kuma a hakika ne dama tun azal Allah ya rubuta da ka samu abun amma ta albarkacin wani kuma yayi abun ya zo maka cikin sauki dama rayuwa dole ka hada tauhidi da shari'a a shari'a albarkacin wani na samu kaza a tauhidi kuma tun azal Allah ya rubuta da ka samu wannan abu to amma kuma dole mutum ya haɗa imani imani ba shi ka haɗa tauhidi da shari'a ba za ka zo ka zauna ka ce kawai Allah ka azurta ni ko na yi noma ko na yi kasuwanci ko na yi sana'a ko ban yi ko Allah ka azurta ni Allah yana da ikon da zai maka ka amma kuma bare ma ba domin ba haka yake ba cewa a nemi arziki haka ilimi ba za ka zo ka zauna ko ka ce kawai Allah ka bani ilimi ba na ga malam na da ilimi a sai ka tashi ka nema haka mulki haka duk dai abubuwa to neman ka shi da shari'a samun ka da abun kuma Allah ya baka ko abun da ya fi wannan ko bai kai wannan ba ko abun da ke nufi wannan kuma ita ne tauhidi abin da Allah ya kaddara shi da ka samu sabila da haka kada mu danganta wasu tsururi na Allah waye mu danganta wasu abubuwa zuwa ga tsururin bayi zuwa ga Allah ne da haka yake na samu kaza albarkacin wani amma baka da ce ba din shi ba ba samu ba a tun azal dama Allah ya nufa da ka samu amma albarkacin sa abin ya zo maka dole ka hada والمؤمن مؤمن يحمد الله تعالى إذا وجد أوتى يومه من غير تأنك مؤمن يرى godiya wa Allah ta'ala in ya samu abincin wuni nasa abincin wuninsa yakan yi godiya wa Allah ba tare da wani ta'anniki ba runguman cewa dan kaza dan kaza dan kaza wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsiran Allah tabbata a gare shi ya kasance aksaru dani at-tamru wal ma'u mafi yawan abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ne farin ruwa da dabino ka duba fa shugaban halitta duka ba wai naman dawisu naman kaza zabi ruwan sanyi le a nono madara a yawancin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ta'amuhu abincinsa at-tamru ad-dabino ne wal ma'u da ruwa shine ruwa wani ruwa da gaske السوداني أبوه بقعتي بدايجي دبينه لروا سنة وشم أبن صلى الله عليه وسلم dan abu da maka duniya ita ba komai bai wa idan lam yajid idan ma bai samu wannan dabino da ruwan da sha ba sabara hakuri yake wa shadda mene ala batni hajra ya dauru dutse a cikin sa dan yunwa sallallahu alaihi wasallam cikin sa ya dame shi da kuka da kuka sai dan na kayan cikin ya dauki dutse kaure cikin sa shi sallallahu alaihi wasallam wannan wani abu ne wanda da larabawa ko mutanen da akan yi haka wanda yunwa ya kai tsanani dan ya zamo ka abun nan to haka ake makana hayanan wani lokacin ya kasance sallallahu alaihi wasallam la yajid la yajid min al-akli ma yamla'u batnahu baya samun abinci wanda zai cika cikin sa sallallahu alaihi wasallam ba kuma farana ɗaya ba يبيت الليالي يكن كوان دراري المتتاج أتا ما سبن جونا يو يكوان بيقوشبا غوبي يكوان بيقوشبا ناويا ينامي ندك سنسا وأهله إيالنسا لا يجدون شيئا لا يجدون إشاء بات سامن أبن سندري شو قبلنا للتافة أنه محمد صلى الله عليه وسلم أشي مدد جربان لنا أمانا أشي باكومي بني أشي دموني باي دسترا بيشي don bayan da gidan sawa a gida mai kyau a yau duniya ta koma masarinta a ganka cikin ado idan aka gaba ka ado ba ganka a gida mai kyau ba banka da riguna mai kyau ba to ɗaliban ma ba kowa ne zai dinga sauraron ka ba sai wanda Allah ya jefa masa inaya ta Allah shi yasa sufaye waliyai kyau tijaniti da yawa wanda ya zauna da waliyai bai da rabon komai a lahira sai na duniya da yawa wani ya ji ya yi hidima ma wani shehu don muradin duniya ba khalisan doji illahi wani don ya ɗaukaka don ya yi kuɗi don shehu ya ta sa masa addu'a ya samu kuɗi shi damuwa sa ke da cikin aka ba shi kuɗi a duniya ya ɗan rabon duk wannan askarai da jin zai samu rabonsu a lahira amma ba kamar wanda ya zauna da shehun zan Allah yau shi ne abin da kaji aka rasa yin abu dan Allah Allah ka samu cika da imani alfarman annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abin da dani Allah ka samu zo mun gidan Allah to ga shugaban halitta yana kwana da iyalansa sallallahu alaihi wasallam ba su da abin da za su ci ashe dan ka kwana baka da abin da zaka ci ba wai walakanci ne a gurin Allah ashe dan kaga malami ake ce dan ka gan shi a kafa ashe ba wai walakanci ne ake ba wai ba ko bushi bai da matsayi a gurin Allah ka san yanzu yau shi yasa wani malami in yan uwa kamar mu yan ɗarika a ga mutum ya samu fata ya yi gida mai kyau ya yi mota ne ka ce kai wani faila ta buɗe masa wani malami ya san ce Allah ya sama shobura ne dake shobura ba duniya ya zo guda mutane ba wallahi yace da duniya ya zo gwada mutane da ba wanda ya kai shi taro duniya yace shi Allah ne damuwarsa wa ummati kasbi an asuqahu ila hadaratil barri rahimi ila gina al'umman annabin nan damuwa na in kora su zuwa ga halaran ubangiji wanda shi ne ubangiji shubra yace wallahi durul qa'id shubra yace bubbugan haske ya tabbata ga wani malami da ya wasu baituka wanda yanzu da mu karanta yana ce فلوك لك الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم لك جاء فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم wannan malami ya ce falau kanat duniya da duniya ta zamo jaza'an a matsayin sakamako ne limu husunin da mai kyautata aiki a cikinta da duniya Allah yake ta zama sakamako ga wanda yake bin Allah Allah yake dan ya saka mu mai bin sa ne cikin mai kyautata aiki mai kwatanta bin Allah muhsini kenan mai yin ibada dan Allah da dan haka ne da Allah ya yi ta dan haka ne idan a yayin to lan mai kun fiya ma'ashi da babu abinci ko babu wurin rayuwa a cikin duniya li zalimin da azzalimi ma'ana kafiri wal kafiruna hum zalimun da kafiri da fajiri duk mai zalimi mai abun nan mai saban Allah to da bari samu wajen rayuwa a cikin ta ba da Allah ya duniya dan ya saka wa masu bin sa ne masu kyautata aiki laqad ja'a fiha al-anbiya annaba fa sun jiwa a cikin duniyar nan sun kwana kwanaki ba su da abin da za su kamar yadda manzo Allah ya haka sahabbai sallallahu alaihi wasallam laqad ja'a fiha al-anbiya karamata amma kuma Allah ya musaka ne dan girmamawa ba wai don malakantarwa ba a'a Allah ya hana su abin da za su dan girmamawa annabi Dawud annabi abubakar da Allah ya kawo jarabawa da jikinsa ba iwa ya dinga yi ba ya rike aka ce abu biyu ne da ya rike a jikinsa ba iwa da haccansa da yake zikirin Allah ya zuciyarsa take cikin matansa suka gudu suka waɗe shi ne Allah ya ce to abna lahu ahalahu wa mislahu ma'ahu rahmatan min muka daga baya muka sake bashi iyalansa to shi duk mai bin Allah duk jarabawa da ta same ka to na dan wani lokaci ne wata rana zai wuce amma kaga mutum cikin jarabawa da'iman har abada to da ka samu in ma ya ta cutan bayan Allah in ma ya saba da iyayensa ya mushrikin da'a in ma ya sa'a ba wa malamansa to wannan haƙƙi Allah bai bari tun a duniya mutum ya walakanta amma duk mai mun Allah ya za ka je shewa da shewa to karka ji irin wahalan da ya na rayuwa karka ji irin jarabawa amma yau ya kaga cikin ni'ima kamar da ya sha wannan wahalan to wa da akfiya yace gashi kuma a duniyar annabawa sun kwana suna jin yunwa amma wa kashi da tiyar bukumul ba'i amma kuma cikin cikuna shine cikin dabbobi kuma an kosar da su dabbobi sun kwana a koshe amma kuma ga annabawa sun kwana da yunwa ga waliyai wani ya mutu a gidan haya su sun gwamnati haka shine ta nafsul mutuma inna inda Allah yake faɗa wanda kwaranan muka faɗa kai da inda Allah ya saka yau abin da da ka ga ya jawo su da yawa suke cikin bashi kenan da damuwoyin rayuwa rashin haƙuri da yadda Allah ya saka duk inda kake kafu wani rashin yadda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasiyan da ya gaya ma Abu Hurairah cewa warda bima qasama Allah laka takun ajlan nas ka yadda da abin da Allah ya azurta ka da shi sai ka zama mafi wadatuwan mutane ba za ka je neman naira a gurin wani ba har wani ma dinga ganin kan yi arziki abin da Allah ya baka haƙura da shi Bisa Ibrahim ya ce wa yamma jinil mumin ya kamata ka mumini sidqul ibtida'i a samu kyakkyawan a samu gaskiyar fakewa ila Allah zuwa ga Allah a samu gaskiyar fakewa zuwa ga Allah in dai mutum mumini ne to duk al'amura ya danganta shi ko ya koma da shi zuwa ga Allah ya bi Allah da gaske sai kaga Allah kuma ya hore masa su bayi ba tare da yaro kamar sun zo suna masa gurgurin imanin ka gurgurin irin abin da Allah zai maka wa kasaratu tatarru'i ilayhi a samu gaskiyan fakewa zuwa ga Allah da yawan kuma mene a wa kasratu tadarru ilai da yawan kankan da kai zuwa ga Allah din mutum kare dinga ɗaukan kansa shi wani ne ya tafi kewa yana roƙon Allah ya masa sira Allah ya tsaya masa Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza wa du'a'i da kuma yin wa wa du'a'u binailil farji da kuma yin addu'a da neman yayewa mutum ya tsaya a koban Allah ya turkon Allah Allah ya yi masa halin da yake ciki binailil farji lin nafsi da neman yayewa da rai wani sayin ahalin islami da kuma shauran mutanen musulmi ka tsaya da addu'a ka turo roƙon Allah ya raba ka da talauci da masifa kai ya raba ka da ɗagawa da girman kai da riya ka duk roƙon Allah ka da gamawa lafiya da kuma shauran musulmi ma duka Allah ya cire su daga cikin damuwa wa tahassul bima warada annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mutum ya dinga neman tsari da neman tsari da abin da ya gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dauki addu'o'i wanda ka zo ga annabi na neman tsari ne ka dinga yawan karanta su sai na wanda suke cewa mu ba a dora mu bin manzo Allah da shi ne shi zuma wa da annabi da abin da zo ga manzo Allah wa dawamu salati kuma alaihi kuma da dawwamar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yawan ta salatin annabi duk damuwoyin sa Allah dai yayi masa kamar yadda wani sahabi ya zo gun annabi ya ce na raba wuri na kashi hudu kashi daya salati ko din dinga masa annabi ya ce yayi kyau yayi kyau yayi kyau amma da ka kara da yafi yace na rabba rabi annabi yace yayi kyau da ka kara da yafi yace kashi uku annabi yace yayi kyau da ka kara yace to duk wuni na salati dan dinga maka annabi yace in ka zama haka kuwa to damuwan duniya da lahira Allah zai isan maka hadisi ko bayan Allah to shi yasa duk wanda ya kame wannan salatin annabi Muhammad Allah ya yi sare masa al'amari Allah azurta samu da yawan salati kuma salatin ta zamo mahabbatan lin nabi dan soyayya ga annabi wa khidmatan lahu wa ta'ziman lahu dan masa hidima dan girmama shi kar kai dan Allah ya baka duniya yanda duniyan da ta kwararo maka shi yace a wa khususan bi salatil fati lima ugulik ita musamman ma karanta salatil fati lima ugulika musamman karanta salatil fati lima ugulik kuma ta fi kowane salati taro sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فالنبي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الرحمة والخير شيني مبو من رحمة دكما الخير شيني مبو من رحمة إذا كدوان دي سيوان جمع صلاتي كو الله دي بودي مسونا قبوبي تنع دنيا في الملك والملكوتي أما ملكوتي يعني الله da malaka da mulkin Allah malakutiya yake shine manyan ayoyi na Allah sune malakutiya mulkin Allah kuma cikin zatin mulkin sa sarautar wala ba su bihi da salat shi Ibrahim yace ba laifi ga wata salati ba laifi da haddace ta nan ba ku ita gashi nan da makaranta ta alam nabi sallallahu alaihi wasallam ga ba laifi da haddace wannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi damuwi wa in kana duna salatil fati bi marahinin adida shi Ibrahim ce ko da ta kasance ba ta kai salatil fati ba wannan salatin da zangoji tewa alankar baci ta ce ta da zangoji tewa ta mata nisa ba ma ta ta ba haka ba wajen falala da samun lada yace duk wanda ya faɗi wannan sa duk wanda ya faɗi wannan salati fi muhimmin cikin wani abu muhimmi ma'ana ya karanta wannan salati au nazilatin ko wata masifa da ta auku masa ko wata waƙi'a ta faru masa na waƙi'ar rayuwa alfa marrati ya karanta wannan salati sau dubu farajallahu ta'ala anhu Allah zai yayi masa duk abin da ya faru gare shi na waƙi'an nan da na masifan nan da kuma wani bukata da yake nema a gurin Allah ko bukata kake nema ta gagara jiya ko kuma wata waƙi'a ne ta faru da kai wata tsautsayi ko wani imtihani to Allah dai yayi masa halin da yake ciki ga salatin nan ana kiranta salatin tunjira shehu ya ce a menene wadara kama huwa lahu kuma in ya karanta wannan Allah dai yayi masa kuma dai riski abin da ya zama nasu abin da Allah ya rubuta dai samu dai samu waman waman aksara minha zaman da'un wanda ya yawan karanta ta kuma a lokacin waman aksara minha zaman da'uni wanda yawan ta lokacin annoba amana minhu Allah dai amince zai ba shi aminci annoban ba zai same shi ba ma'ana azo ana wani annoba masifa yayi yawa ko wani kishe kishe ko wani ciwo dai na annoba an sani in mutum ya karanta ta shi Allah zai ba shi aminci ba wannan annoban ba zai same shi ba wa gadaru kubil bahari wanda kuma ya wayi gari yana mahayin kogi amana min al-garfi in dai karanta wannan addu'a Allah zai amintar da shi ga barin bilmiyawa a cikin wannan kogi din ila dai zalika ya zuwa waɗansu irin waɗannan masifu ko kuma wajen haɗari da shauransu ko abun hawa kenan ma'ana wahiya ita ce wannan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات wannan ita ne addu'an da mu sake karantawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha جميع الحاجات وتؤثرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات wannan addu'a Allah ya ji kan iyayen mutum muna yara muka ji suna yi a bakin su ma muka da shi tun kafin ma mu iya karanta ashe dama duk abin da muka ji a gurinsu akwai inda ta an ji wannan addu'a ta ji a maimaita a maimaita a samu a kiyaye wa hazil khasa'is shehu yace wannan ce bance ce bance gashi nan hazil khasa'is din zai kawo mana ga wasu ce bance ce bance wasu abubuwa ne da Allah ya ce bance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai wani malami ya waƙe to su ma mutum ya haddace su yana karantawa duk gurin da ya shiga na tsoro Allah bai amince da shi in yana yawan karanta a rayuwarsa kuma to Allah bai ba shi sifan da za ta kada shi ba ko masifa zo Allah bai kada shi sauki da rayuwa gidan masifa ne bayan wannan addu'a ce in wannan addu'a ta dauka alhamdulillah in kuma wannan ka sai ne alhamdulillah akwai kuma wasu addu'o'in ma a gaba shaure ka yace wa hadir ka sai wannan ke banci ke banci allati na zama ba'al ulama'i wanda shakin malamai suka tsara ta amma a waka amanu shi wuce aminci liman hafizaha ga wanda ya haddace ta min sharri nari wa surraki aminci ne da sharrin wuta gobara ba za ta kama mutum ba ba za ta kama dukiyarsa ba za ta kama gidansa ba wa surraki da kuma barayi masu yawan sata Allah dai amincin da shi wa kullu mitnatin da duk wata masifa wahiya ita ce wannan gatanin لم يحتلم قد طاها مطلقا أبدا وما تثاءب أسلا في مد الزمن منه الدواب فلم تارب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى ذله في شمس ذو فتن كتفاه قد ألتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سليا صاد مختتني هذه الخصائص فافزها تكن منا بشر نار وسرات ومن مهني ga kasais din nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka wace shi lam yahtalim taha annabi sallallahu alaihi wasallam mai sunan taha bi sa'a bai taba mafarki ba ma'ana mafarki irin na sha'awa wanda ɗa namiji yake yi ko ɗa ko ɗa mace mutlaka sake tun da yake abadan har abada kuma bai taɓa yi ba sallallahu alaihi wasallam kaga hususiya na ɗaya wa ma ta saba salat sai bai taɓa hamma ba tun da yake asali tun asali annabi bai taɓa ba taɓa ganin sa ya hamma ba a san hamma daga shedan annabi bai taɓa hamma ba fi madda zamani tsawon rayuwar sare kuma tun daga ayyuwan sa zuwa ga Allah ta yi keɓanta na nawa na biyu min huddawa bu falantaru ba wata dabba da ta taɓa guduwa ga annabi ta ga annabi ta gudu ko ya kira ta gudu babu kaga na uku kenan wa ma waka addu ba wato kuda ba ta taɓa sauka ba abadan har abada fil jismi hasani a jikinsa wanda yake kyakkyawan jikin nan kuda ba taba sauka ba ka ji hudu ke wannan abu da za ka ɗaga ba wani mutum a duniya da za ka ɗaga shi tun da yake a cewa ina abubuwa bai taɓa faruwa da shi bi kalfi ka amanin ru'uyatun sabatan ru'uyatun yana gani wanda sabata ta tabbata bi kalfihi ta bayansa ka amani kamar yadda yake gani ta gaba kamar yadda mu muke gani a gaba wanda yake bamu bamu ganin sa to shi annabi dogo ne gaba da baya yake gani sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ke banta na biyar kenan ga na shida wala yurazil lahu ba kuma a gani inuwansa fi shamsa a rana annabi ya rana a gani inuwansa rana ba ta saka haska annabi ta bashi inuwa rufatan ma'abucin basira sallallahu alaihi wasallam a gano kenan shida kenan ko katifahu kad ala ta kauma kafadinsa sun fifici na mutane idza jalasu in suka zauna idan mutane suka zauna ko mutum miliyan ne annabi ya zauna cikin su ka hango wannan taron shi da ka fara gani sallallahu alaihi wasallam shine katifahu kad ala ta kauma kafadinsa sun fifici na mutane in jar wuladaci lokacin aihuwa lokacin da aka haife shi ya zauna ya fi kowa shi da aka fara hanga ta siffanta wannan ya za ya kai wannan mai sauraro bi muftasani ka siffanta kuma da ka siffanta shi da wanda aka masa ne kaciya ne shi ɗaya ne aka haife shi an masa kaciya bi muftasani da abun wa kaciya wanda an masa kaciya hadir ka sa'isu wannan keɓance keɓance da Allah ya keɓance annabi da shi fa ba haka haddace ta shehu ibrahim yake ka haddace ka kuma malamai aka shahada da kun aminan da ka zama amintacce ni sharri nare daga sharrin wuta wa surraki da kuma sharrin masu yawan sata wani mihani da dukkan wani masifu inda ka haddace wa'innan baituka Allah ne kiyaye ka ko ka je ka kiyaye wancan Allah Allah musalla ala sunan salatin tuni jina zuwa karshe ko ka haddace wa'innan baituka ziyara ka din mai bukata ya nemi sai dima al'umar zafiru ko sai dima musa ko sai dima zaharaddin za a iya turo musu hukunta mutum ya je har da shi insha Allah wani salamati min al-ahwal dunya shau Ibrahim da talani ce idan ko mutum ya so ya kubuta daga tsorace tsoracin duniya wal akhirah da na lafira fa an ya kula ya dinga faɗan wannan addu'o'i salasa marratin su uku sabahan wa masa'an safiya da yammaci wannan kuma addu'a ne ya dinga ce a adabtu li kulli haulin alqahu fi dunya wal akhirah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wa li kulli hamdin wa ghannin ma sha allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli raha'in wa shiddatin الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيب مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ديك حسبي الله إيه. ولكل أداء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكل حركة وسكون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم to wannan yana buƙatan da a turo wato shafin amma a nemi sai jima umar kamar yadda muka faɗa ta gurfa da yake ya aikata tuttuka sai mu turo kwafu sai a haddace idan kuma mutum zai iya bin mai dinga rubuta abin da muka faɗa ina sauraro a audio yana dakatarwa har ya rubuta to ta kai masa haka ko da kalma da ne su biyar sadan to abin da ma'anar abin da yake faɗa shine a adattu li kulli haulin ma'anansa da mu fassara addu'ar kenan na tattala na yi tattali ma kowane abin tsoro alƙahu wanda bin gamu da shi fi duniya wal akhira a duniya da lahira la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah na tanada masa faɗin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya san ko ma yuni suka lizinci mutum ko mace an kai wanta faɗin la ilaha illallah ismul jalala Allah ya maka katanga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah hisni man qala ai Allah ya ce la ilaha illallah hisni man qala da hala hisni annabi Allah ya faɗa hadisul qudsi la ilaha illallah katangana ne duk wanda ya faɗe ta ya shiga katangana wa man dakala hisni wanda ya shiga katangana kuma dakala aljanna ya shiga aljanna to Allah ma ya ce ka faɗi la ilaha illallah ka shiga katangansa waye isan ka shiga katangan Allah ya fito da kai katangan shugaban kasa ma an ka shiga waye sai fito da kai to wannan a'adattu li kulli hawlin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah muhammadur rasulullah na tanada mu duk wani abun tsoron da rin haɗu da shi duniya da laira na tanada masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma'ana kalmar shahada ce wa li kulli hallin wa ganni ma sha Allah na tanada mu duk wani bakin ciki da damuwa da rin haɗu da shi a duniya na tanada masa ma sha Allah haka Allah ya so ولكل نعمة الحمد لله نا تانا دام دوة نعمة دين جمال الدنيا دلائرة نا تانا دامت الحمد لله ولكل رخاء وشدة الشكر لله نا تانا دام دكا وني يلوا دين جمال الشيء أرعيوانا لدنيا دقنني دين جمال الشيء لدنيا دي يلوا دين جمال الشيء لدنيا دلائرة نا تانا دامتا كوديا يا تبتك الله ولكل أعدوبة سبحان الله duk wani abun mamaki da zan gamu da shi na tanada masa faɗin subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wal kullu dhanbin astaghfirullah na tanada mu dukkan wani musiba ai zulubi kai da nayi na tanada mata ina neman gafara wa Allah wal kullu musibatin kowace musiba kuma da zan gamu da ita na tanada mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah ne da Allah da mu koma tunda annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi faɗa haka sai Allah ya bashi abinda yafi abin da ya asaranta sai shau ya ce wani kullum dikin hajji Allah kowane kunci da ringa da shi duniya da lahira na tanada mata Allah ya isa mu tunda na tanada mata Allah ya isu kuma Allah isa sai ne ko dai isan mu kuwa wani kullum qada'i kowane hukunci kuma wa qadari da kowane kaddara kowane hukunci da kaddara da ringa da shi a wanda a rayuwa na tanada mata tawakkaltu ala Allah na tanada mata na dogara ga Allah wal kullu ta'atin wa ma'atin kowane biyayya da sako na tanada masa la haula wala quwwata illa billahi alil azim na tanada masa ba'in da kini ma'ana ba'in da dabara ba'in da karfi sai daga Allah wanda yake madaukaki ne girma duk wani abu bin Allah da dai ko wani sako dama duk wanda ya bi Allah ba dabaran sa bane ba karfin sa bane Allah ne ya zabe ka haka duk wanda jin shi ya fada cikin sako haka Allah ya kaddara masa sai dai istighfari a dangin ne a cikin Allah ba zai ci haka Allah kuma ya zauna ba tun ya ka ya raina Allah kuma subhanahu wataala na'am wal kullu harakati kowane ban motsawa kuma da jin yi a rayuwa wasu kulin da kowane shiru da din zauna na tana da mata bismillahir rahmanir rahim na tana da mata wannan kalma na bismillahir rahmanir rahim bismillah ma sha Allah la quwwata la hawla wala quwwata illa billahi azim na tana da mata ma sha Allah abinda Allah ya so shine tabbatacce ba inda karfi ba inda dabara sai ga Allah subhanahu wa ta'ala to ina ganin karatun mu bare sai mu wasiƙan mu har mu je ƙarshe kamar yadda na faɗa ba su biya da akwai ɗan bayanai da shauye na waɗannan addu'o'i kuma da ƙarashi da wasu addu'o'in duka da ya kawo a nan shi ya sa za mu kwana a cikin wannan karatu namu mai albarka a halka na talatin sai mu cika wannan in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya ce mu saboda alfarman annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alfarman shehu tijani da halifan sama su girma maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu Allah ya tsaya mana cikin al'amuran mu ya tsaya mana ya diga mu ya kiyaye mu zaniya ya gyara zuciyar mu ya karba ayyukan mu dan hasken annan Muhammadu dan nana Fatima alaihi salam dan sai Sayyidina Ali dan Sayyidina Hassan dan sirna husaini dan sabon manzo Allah gaba daya dan sabon shehu tijani dan sabon shehu ibrahim radiyallahu ta'ala abokin ku dan uwan ku burhanuddin nake ce da ku ila liqa qadim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم الناس وتناس الله بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق كثير من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين